kana jannatayn dan yace wa kullu dukkan man yaqlubu indi janan yake neman ƴaƴan itace a wajena fama lahu babu abin da zai samu illa janagarsihi wato sai ƴaƴan itacen da shansa iya abin da ka dasa shine zaka dasa in ka san baka dasa ba to kar ka yi tsammanin ka samu wani abu a wajena ya ce la'abta gilgabna ya ce ni ba na neman kamunga ma'ana ba na neman na yaudari abokin zama wala amfani kuma ba na yadda na juya bi safaqatil maghbur da ƙulla ciniki na abun ma kamunga fi hissihi a cikin saninsa lafazin safaka wato shine tabi an gane ko tabawa domin a lokacin jahiliya in an yi ciniki abin da yake a al'adarsu sai an taba idan aka taba kenan ka yarda na yarda shine ake cewa a tasfiq tafi ga ya can a tasfiqu bil rijal wa tasfiqu lin nisa saboda haka cinikin sai aka wayi gari baki ɗaya ake ce masa as-safaqa wato saboda tabawar da ake haka na cewa ka yarda na yarda shine yace la abta gilgabna ni bana neman yaudara shine kamunga wala ansani bana yadda na koma bi safaqatil maghbun da ciniki na wanda yake abun dukan hanci fi hissihi game da saninsa yake cewa walastu yake cewa ban zamanto ba bil mujibi haqqan me wajabta wani haƙƙi an gane ko wato liman la yujibul haqqa ala nafsihi ga wanda baya wajabta gaskiya a bisa kansa duk mutumin da baya son gaskiya to ba yanda za a yi na ɗau wani haƙƙi na wajabta ma kaina da ce sai na sarrafa masa ya ce wa rubba da yawa mazaƙil hawa wanda ya gauraya su da ki khalani ya zace ni asduquhul wudda zan gaskata masa ƙauna ala nafsihi a bisa gauraye suƙin soyayyarsa an gane ku wai da yawa mutumin da ya gauraya sansa da ki ya zaci cewa ni zan gaskata masa ƙauna tare da wato gauraya wadda shi ya yi wa ma da ramin jiharihi bai yi sani ba saboda jahilcinsa da wautarsa annani cewa ni aqabi gari daina ina biyan mai bi na bashi bashin da yake bi na min jinsihi ta irin bashin da na ɗauka iya bashin da na ɗauka to irin shi nake mayar ma da mutum ya ce fahajur ka ƙaurace ma manista gabaka duk wanda ya jahilci matsayin darajarka ma'ana ya yi maka wauta hajar alƙila an gane ko mushtaqqu ne min gabawa ita ce wauta yake cewa hajar alƙila irin ƙauracewa ta ƙiyayya wa habhu kaddara shi kalmar hudi kamar wanda aka sanya shi cikin kushewa fi ramsihi a cikin kabarinsa wato ka manta da shi irin yadda ake mantawa da matacce yace walbas yace ka gauraya al'amarinka liman ga wanda ke akwai lubusatun wato shine cuɗanyar lamari yake cewa fi waslihi game da saduwa da shi libasa irin wato gauraye lamarin mayur gabu wanda ake kyama an unsihi game da ɗebe kewarsa ma'ana duk mutumin da ya maka rufa-rufa bai tace maka soyayya ba yace kai ma cuɗanya masa lamarin walbas yace ka cuɗanya soyayyarka da ƙi liman ga wanda fi waslihi game da saduwarsa lubsatun akwai cuɗanyar lamari libasa wato irin cuɗanyar wannan kenan maf'ulul mutlaq ne na walbas kenan sai ka ce wal bas libasa man yurgabu an unsihi liman fi waslihi lubsa yake cewa irin cuɗanyar man yurgabu wanda ake kyama an unsihi game da ɗibi kewarsa ga ya can wala labasna alaihim ma yalbisu allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun sai yake cewa wala turajjil wudda karka kaunaci soyayya mimman yara ga mutumin da ke ganin annaka cewa kai muhtajun ila falsihi mabukaci ne zuwa kudinsa duk mutumin da yake ganin cewa kudinsa kake bukata to karka kaunaci soyayya game da shi qala al haris ibn hammam haris dan hammam yace falamma wa'aitu lokacin da na kiyaye ma da rabainahuma abin da ya gudana tsakankaninsu lafazin wa'aitu ma'akuzun ne min alwi'a alwi'a shine makayi wanda ake sanya wani abu a kiyaye a cikinsa shine can Allah yake cewa wa jama'a fa'au'a falamma wa'aitu lokacin da na kiyaye madara bainahuma abin da ya gudana tsakankaninsu tuktu yace sai na yi bege ila an a'rifa ainahuma zuwa da na kasani ainihin su waɗannan masu zamtawa a cikin daren falamma la hablu zuka'i lokacin da kaskon rana ya bayyana wa alhafal jawwa biya'u haske ya lullube sasannin sama ma'ana asuba ta waye gadautu qabla istiqlalir rikab sai na yi jijjifi kafin wato labtawar raƙumma wa labtida al yake cewa wane sammako na hankaka waje altu na haɗu astakari sauba sautin lailiyi ina bibiyar wajen wato murya wadda take ta cikin dare wadda na ji wa atawassan rujuha ina lura da huskoki bin nazar jaliyi da kallo wanda yake mabayyani inna fi zalika la ayatin lil mutawassimin wa atawassam wato ina neman gane alama kenan ta alwujuha huskoki bin nazar jaliyi da kallo wanda yake mabayyani ila alla mahtu aba zaidin wa ibnahu yatahadafan har izuwa lokacin da na hango abu zaid wato da ɗansa suna hira wa alaihi ma burdanin rafran a jikinsu akwai mayafai guda biyu waɗanda suke tsahi fa'alimtu annahuma najiya lailati sai na yi sani na tabbatar da cewa su ne masu ganawa a cikin dare na an gane ko yake cewa واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا النجي شيء واتو أبوك شاورة wanda za ku gana da shi ku tattauna shi ne yake cewa fa'alintu sai na tabbatar da cewa annahuma najiya lailati cewa su ne masu ganawa a cikin dare na wa mu'taza riwayati kuma su ne madanganar wato riwayata faqasattuhuma sai na nuface su qasda kalifin wato nufatar wanda yake makwadaici bi da masatihima saboda sassauƙan halinsu addamasa wato shine saukin hali rafin ina mai tausaya musu ne rafasatihima wato saboda raggar da take jikinsu wa abahtuhum tahawula ila rahali na halitta musu wato shine juyawa zuwa masaukina wata hakuma fi kusuri wa kulli da yanda suka ga dama game da tarin dukiyata da dukiya wadda take mai karanci ma'ana dukiyata mai yawa da wadda take yar kaɗan wato na halatta musu cewa su zo su yi yadda suka ga dama a cikinta waɓa fiktu usayyiru baina sayyarati fadlahuma sai na haɗu ina tafiyar da darajarsu tsakankanin matafiya a sayyara su ne wato matafiya 'yan bulaguro waje a sayyaratun fa'arsalu wari da hun fa'adila dalwa wa a huzzul a'awadal musmirata lahuma ina girgiza musu itace waɗanda suke masu ‘ya'ya gare su an gane ko a huzzu ga ya can wa huzzi ilaiki bijizi in nakala ga ya can kuma fa'iza an zalina alaiha ma a hatazzat warabat wa ambatat min kulli zaujin bahij al'a'awad jam'i ne na udu wato shine ich wa a huzzu al'a'awad al-musmirata lahuma ina girgiza musu itace waɗanda suke masu ‘ya'ya gare su ila an rabin nuhulan har zuwa lokacin da aka lullube su wato da kyaututtuka jam'i ne na nihila nihila ita ce kyauta wa atun nisa'a sadukatihin na nihila wattu min al-kullan aka maida su matsayin abokai an gane ku jam'i ne na khalil khullan wa kunna bi mu'arrasi mun kasance a wurin rirrimi na tabayyanu minhu bunyanal qura muna hangen wato ginin alkaryu daga wannan masauki wani talawwaru niranin kira muna tsinkayen wato wutace waɗanda suke na garar baƙi a talawur wato shine tsinkayen wuta daga nesa haske daga nesa shine yake cewa tanawwartuha min azri'atin wa ahluha biyasriba adna da nazarun ali falamma ra'a abu zaid min jila akisihi wan jila abu usi lokacin da abu zaid ya ga cikar wato jakarsa da kuɗi wan jila abu usi da yayewar wato talaucinsa qala li sai ya ce min inna badani qad ittasaka lalle jikina haƙiƙa yayi datti wadarani qad rasaka yace dauɗa ta haƙiƙa ta tabbata a fata azuruli shi yanzu ka bani izini fi qasdi qaryatin dangane da nufatar waccan alƙarya li astahimma wato don nayi wanka da ruwan gumi an gane ko istihmam shine wanka da ruwa wanda yake na gumi wa aqdiya wa aqdiya hadha muhimma wato aqdi hadha muhimma dan nabiya wato wannan abu wanda yake mai matukar muhimmanci wato su ne salloli na lokaci biyar an gane ko nabiya sallah kenan daga cikin salloli waɗanda suke na lokaci biyar fakultu sai nake ce masa idza ita in har ka so fa sur'ata sur'a to ayi maza maza wannan igra ne an gane ku ayi maza maza war raj'atar raj'ata kuma sannan ayi maza a dawo faƙala sai yake cewa satajidu maɓula'i alaika da sannu za ka samu huda ta gare ka asra'a min irtidadi ƙarfika ilaika mafi gaggawa game da dawowar wato ƙibtawarka zuwa gare ka ƙabla an yartar da ilaika ɗarfuk mastallastinan jawadi fil mara sannan sai sassaka irin sassakar wato ingarman doki a fage wa qala libnihi sai ya faɗa ga ɗansa sai ce masa badari badari ma'ana maza maza shi ma wannan igra ne an gane ko bi ma'ana badir badir shine badari badari ma'ana maza maza daidai yake da hazari hazari yace walam naqal annahu gharra wa talaba al-mafarra ba mu yi zaton cewa ya ruɗi jama'a idh yaqulu al-munafiquna wallazina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum walam naqal ba mu yi zaton annahu gharra cewa ya ruɗi jama'a wa talaba al-mafarra ya nemi wato wurin gudu al-mafar shine wurin gudu ya ƙuli da insanu yau mai izin ainal mafar falabisna narqubuhu rikbatal a'yad sai muka zauna muna jiransa wato irin jira wanda yake na idi a'yad jam'i ne na idi an gane ku yanda ake jiran limami wa nastaqdi'uhu wa nastaqdi'uhu bi bala'i war ruwad muna neman hangensa bi bala'i wato shine da ‘yan leƙen asiri warruwa da waɗanda suke ‘yan asako ma'ana mun sanya ‘yan rahoto cewa su tsinkayo mana shi da ‘yan asako arruwa jam'i ne na ra'id wato shi ne ɗan asako an gane ko wanda za a aika shi ya kasance yana bincike dangane da wani al'amari da aka sa gaba shi ne wanda ake turawa idan bayan damuna a tura shi ya gano wuri wanda yake da ciyawa domin a kai dabobi can su kiwo shi ne ake ce masa ra'i an gane ko ko wanda yake jagora daga cikin rundunar yaƙi wanda zai hango ya leƙo asiri waɗanda suke na abokan gaba shi ma ana ce masa ra'i jan'unsa shi ne arruwad ya ce wa nastaqdi'uhu muna neman hangensa bibbala'i da 'yan rahoto warruwa wato da 'yan asako ila an hariman naharu har zuwa lokacin da yini ya tsuha wa kada juruful yawmi yanhar gaba ta yini wato ta kusa ta rubuta ma'ana rana ta kusa ta fada an gane ko shine yake cewa amman assasa bunyanuhu amman assasa bunyanahu على شفا جرف نهار فنهار به في نار جهنم جرف وتشيني غابة kamar misali kori inda ruwa ya rarike daidai inda yake famar ya rubta shine ake ce masa aljuruf gaba kenan falamma qala amadu lintizar lokacin da zamani wanda yake na jira wato ya tsawaita faƙwala alaihim al'amadu fa qasat qulubuhum wa kasirun minhum fasiqun wala hati shamsu fil aqmar rana ta bayyana a cikin tuddai ma'ana dukkan wani wuri wanda yake tudu ko ruwa rana ta bayyana domin rana in ta je fadawa haskenta yana bayyana a cikin wuri wanda yake da tudu lafazin al'aqmar wato shine tuddai addimr hallu ana kiran shi shine radda jam'unsa sai ya zamanto a ɗimara qultu li ashabi sai na faɗa ga wato abokaina na ce musu na tanahaina fil muhla haƙiƙa mun tuƙaƙe a cikin jira wata madaina mun zarci firrihila wato game da maraita ila an aba'ana zamana gaya har mun kai lokacin da muka tuzartar da zamaninmu mun ɓata lokaci wa bana annan rajula kadmana lamari ya bayyana cewa wannan mutum hakika ya yi ƙarya game da faɗarsa da ya ce zai dawo da maza maza saboda haka ya ce fata ahabu da ba'an wato ku yi tattali domin maraita wala talmu kar ku karkata ala khadra'i diman a bisa tsawon jirji ga yacin izu tus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasul yad'ukum fi ukurakum fa asabakum ghamman bi ghammin likay la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirun bima ta'malun wala talwu karku karkata ala khadra'i diman a bisa tsawon jirji ma'ana duk wani abu wanda zai kayatar da ku kar ya ruɗe ku ya karkatar da ku matsayin shi wannan tsawon jirji ne ya kayatar da jama'a ya nemi cewa a taimaka masa an taimaka masa a shi mai gari ne an gane ko akwai wani hadisi za'ifi da yake suke cewa wanda ake dangana ma manzo Allah sallallahu da yake cewa iyyakum wa kadira addiman قالوا وما كدراء الدمن يا رسول الله قال المرأة الحسناء في المنبت السوء wai ku kiyayi tsawon jibji aka ce masa menene tsawon jibji yace kyaukyawar mace wadda take a matsira wadda take mummuna ma'ana ga ta da kyau sai dai kuyar mutanen banza ce wani habutu yake cewa sai na zabura li ahadija rahilati danna wato kuntata ma taguwa ta ma'ana na nafta ta na zaburar da ita da gaggawa wa a tahammala li rihilati wato na nafta kayana saboda maraita ta fawajattu aba zaidin qad kataba alal qatab sai na samu abu zaidi na birnin saruja wato ya yi rubutu a jikin kwacciyar sirdinsa ya rubuta shine ya mana gada nisa idan wa musa idan dunal bashar la ta hasaban anni na aituka an malalin au ashar lakin na ni muzlam azal mimman idza qa'iman tashar ya ce ya malgada ya wanda ya zamanto sa'idan matsayin gamtsi ligaran wani sa'idan mai taimaka min dumal bashar banda sauran jama'a la ta hasaban karkayi zaton annina aituka cewa nina nisance ka an malalin wato dangane da kusawa au ashar yake cewa ko kuma girman kai an gane ku me suke cewa a basharan minna wahidan nattabi'u inna idan na fi dalalin wa su'ur a ulkiya zikiru alaihi min bainina bal huwa kazzabun ashir sayalamuna gadan man al-kazzabu al-ashir al-ashir shine wato mai girman kai al-asharu wato girman kai kenan lakin da ni yace sanidini mud ya ce tun wancan lokaci lam azal ban gushe ba mimman izaɓa iman tashar ina daga wanda idan ya ci abinci sai ya kaɗi gabansa ya shiga sha'aninsa baya zama ƙala sai yake cewa fa'aƙara'atul jama'ata sai na karanta ma jama'ar alkataba wato kwacciyar sirdi liya azirahu man kana ataba don wanda ya kasance ya masa rarauka ya karbi hanzarinsa fa'u'ujibu sai aka ƙayatar da su bi kurafatihi wato game da zancensa an gane ko kurafa wato sunan wani ne a lokacin jahiliya wanda yake musu diba wanda suke da'awar cewa aljannu suka ɗauke shi sai da ya jima sannan suka dawo da shi sai suka kulla alaka da shi suke zo masa da wasu labarai waɗanda suke na ɗore wanda kuma galibi ƙarya ce domin ba gaibu ba ne aljannu ba su san gaibu ba falamma karra ta bayyana tiljinnu allau kanu ya alamuna gaiba ma na ji su fil azabin muhi wa ujibu wato sai aka kayatar da su bi kurafatihi da zancensa ma'ana yadda waɗancan mutane zancen wannan wanda ake ce masa kurafa ke kayatar da su saboda haka shi ma anan aka kayatar da su da zancensa shine anan yayi amfani da shi wata awwazu min afatihi wato suka nemi tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala wato dangane da illarsa thumma inna ba'anna yace sannan sai muka maraita walam nadari ba mu san ba mani ita ba anna wane ne zai canje shi dangane da mu ma'ana wane ne zai tsaya matsayinsa a nan insha Allahu ta'ala za mu taƙaita da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته